الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره ييسر عسيرا ويجبر كثيرا وكان ربك بصيرا سبحانه وبحمده جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقوى الله هي طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والكرامة قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها الصائمون ها نحن نودع رمضان بقي معنا أيام ويرحل صحائف طويت وأيام رحلت والسعيد من تقبل الله منه واستمر على عبادة مولاه سبحانه وتعالى وهذا يذكرنا برحيلنا عن الدنيا يوما من الأيام معاشر الصائمين فينبغي لنا أن نودع شهر رمضان بأجل الأعمال منها كثرة الاستغفار والتوبة والندم على ما فات مع عهد مع عهد الله على عدم العودة للمعاصي ثانيا التضرع والاكثار من الدعاء بأن يتقبل الله الصيام والقيام والدعاء ثالثا استثمار الليالي الأخيرة لأن العمل بالخواتيم رابعا شكر الله على التمام والتكبير عند رؤية هلال شوال خامسا تثبيت الطاعات بعد رمضان تثبيت الطاعات بعد رمضان كاستمرار, كاستمرار على ورد القرآن وذكر الله وصلاة الليل وقيام النوافل نسأل الله عز وجل القادر المقتدر الكبير المتعال أن يديم علينا أفراحنا ويزيل عنا كل وباء وباء وداء يفرق بين الأحبة والأهل والأصحاب والخيال أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جناته ورضوانه أما بعد معاشر الأحبة فإن مما ينبغي لنا أن نودع به رمضان أيضا أداء زكاة الفطر قبل صلاة العيد طهرة للصائم ثم مراعاة آداب العيد من اغتسال ولبس أحسن الثياب والتكبير وصلاة العيد هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عملا بقوله جل من شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وليا تاتبت الله واللي حلتا sannan kuma ya kyautata halittarsa ya kaddara al'amuransa ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ina ƙara godiya gare sa ina mai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina mai neman gafararsa wanda ya sauwaka da dukkanin al'amari mai tsanani kana kuma duk wani abu da ya yi ya tura yi mana maganin sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance ne gani da duk abin da ke faruwa subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sanya dare yake biye ma wuni dan ya zama to tunatarwa da wanda yake da bukatar godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi Muhammad bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne tsira da abincin Allah da albarka ta Allah su tabbata a gare sa da iyalinsa da dukkanin wanda ya bi tafarkin su har zuwa ran tashin alkiyama haka ya ƴan uwa masu tarin alkhairi da albarka ƴan uwa masu azumi ina wa kaina da ku wasiya akan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala domin jin tsoron Allah shine hanya tilo daya da ake samun dacewa a gidan duniya kuma ake samun wanyewa lafiya a gobe alkiyama uban subhanahu wata'ala yana cewa ya ku masu imani idan kuka ji tsoron Allah to Allah zai taimake ku da iya raba gaskiya da ƙarya kuma kana Allah zai gafarta ku kurakuranku kana kuma Allah subhanahu wataala dukkanin falala tana wajen subhanahu wataala ya ku bayin Allah khulubar mu ta yau tana magana ne akan abin da ya shafi Ramadan yana bankwana ajiye muna cewa saura kwana kaza azumin wata Ramadan yau kuma na cewa saura kwana biyar ko shida a ƙare watan Ramadan ya ku bayin Allah ba shakka saura kwanaki kaɗan ne Ramadan ya tattare nasa da nasa ya tafi wanda ya yi asara a cikinsa kuma ya yi asara wanda ya dace kuma ya dace muna fata wa Allah ya sanya cikin na cikin bayi su suka dace da yin ibadar da Allah yake kauna a cikin wannan wata mai tarin alkhairi da albarka na Ramadan ya ku bayin Allah shuɗe wa'annan kwanaki guda 24 Ramadana ba ƙaramin wa'azi ba da tunatarwa yake wa dukkanin mutum mai hankali daga cikin manki girman darasi da yake karantarwa a rayuwa shi ne wata ran za a yi rayuwa a duniya babu ka wannan tafiyar kwanakin suna tabbatar da mu suna tunatar da mu mu kinsa mu shirya yadda ramadana ya zo ana saura kwana kaza kuma sauran kwana kaza zai tafi ni da kai haka muka so ana sauran kwana kaza a yi kuma sauran kwana kaza mu barkuriya ya ku bayin Allah malamai sun tattaro su bayanai masu dimbin muhimmanci abin da ya kamata duk musulmi ya raka wata Ramadan da shi abin da ya kamata ka rike a ƙarshen Ramadan ababe ne kamar haka abu na fari ana bukata wa dukkanin musulmi namiji da mace ya yawaita istighfari ya yawaita tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala kana yayi nadama bisa abinda ya aikata na kurakurai sanan yawa Allah alƙawarin cewa ba zai sake samu Allah subhanahu wataala ba a nan gaba wannan ba karbin al'amari bane neman Allah subhanahu wataala gafara tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yin nadama game da abinda ya shuɗe na sabon Allah da kai da kuma kullu yarjejeniya tsakaninka da Allah cewa a nan gaba zaka bi Allah subhanahu wataala cikin da'a gare sa abu na biyu shi ne ƙanƙancar da kai ka ƙanƙancar da kanka wa Allah subhanahu wa ta'ala ka yawaita addu'a ka yawaita addu'a akan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba maka azuminka Allah ya karba maka tsayuwarka kuma Allah ya karba maka addu'arka domin wallahi wallahi thumma wallahi a dukkanin munin babu wanda yake da tabbacin abin da yawa Allah Allah ya karba ba wanda yake da karatun cewa abin da yawa Allah Allah ya karba to ibada wa bayin Allah da gari in suka yi suna magiya wa Allah Allah ya karba masa Allah ya karba musu ni da kai dan uwa mu dangantar da kai wa Allah subhanahu wataala mu dinga roƙon Allah azumin da mu kai Allah ya sa mun yi asa'a kuma Allah ya karba muna tsayuwa da akai tun daga tarawih qiyamul layl Allah ya sa mun yi da ikhlasi kuma Allah ya karba muna addu'o'i da muke ta roƙon Allah dare da rana wa bin subhanahu wataala ya sanya wa'annan abubuwan kuni a wajensa abu na uku da ya kamata mu lura da shi a wannan kwanakin shi ne ƙoƙarin morar wannan kwanakin masu tsarin alkhairi da albarka yanzu mafi yawan hankalin mutane ya kauce akan bari a wa yara tufa mai sallah bari a sai mata kaji bari a sai wasu kaza bari a yi kaza mutane sai mutum ya shagala ya sha'afa akan morar kwanaki masu tsarin alkhairi musamman ba musamman ba musamman ba muna cikin kwana gurin masu tarin alheri da albarka wanda muna kirda dan dare guda bi ka kai wasa da su daren 27 da kuma daren 29 kada ka kuskura wannan daren ya wuce ba kana ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana dubin karshen al'amarin ne ba farko ba innamal a'mal bil khawatim Allah yana dubin ƙarshe ne ba farko ba bara a ce da kai aka like ibada ya fi a ce da kai aka fara ibada abu na gaba ya kamata mutane su lura da shi su ban kwana wata ramadan da shi shi ne tabbatuwa akan ta'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ko da ramadan ya wuce ko da an ce an ƙare ramadan saboda wannan juma'ar daga ita ba za mu taɓa yin juma'a ba a cikin watan ramadan kaga akwai bukatar da cikin ci gaba da karatun alqur'ani da yake yi da ambaton Allah subhanahu wataala da yake yi da sallar dare da ake yi da nafilu da ake yi kada ya zamanto qur'ani ka kana karantawa ne na wata ramadana kada ya zamanto tarbi ka kana ja ne a cikin wata ramadana sallar dare cikin wata ramadana nafilu a wata ramadana ko da ramadana ya wuce yi kokari ka dage akan wannan aikin alkhairi Allah ya tabbatar da mu Allah ka tabbatar da mu akan wannan alkhairi abu na gaba yan uwa abu na shida shine kuma kokarin ba da zakar da kai a ranar sallar Eid kafin tafiya sallar Eid ko kuma kwana biyu bayan sallar Eid wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zaka ba da zakar da kai abinci da ake ci a kasar ku shi zaka fitar ka bai wa bayin Allah saboda Allah ya tsaye ga ana barara da sallah Allah baya son ya ga mabukaci na tara hannu a ranar idi ranar da kowa yake cikin farin ciki da jin daɗi a ce ga wani yana kola yana fara a wannan ranar Allah baya son daga sai mu fitar da wannan abinci a matsayin abin da zai karkare kurakuranmu da muka aikata cikin wata ramadana Allah ya gafarta muna abin da ƙarshe na kusan ƙarshe shine kula da rajin idi ranar idi akwai adab akwai ladubba da ya kamata duk musulmi ya kula da su daga cikin waɗannan adab jama'a akwai yin wanka mutum ya yi wanka in wanka na janaba sannan mutum ya sanya mafi kyawun tufafinsa kana kuma mutum ya fito ya yi saurin zuwa sallar idi yana mai kabarbari wa Allah subhanahu wataala kuma ya je ya sallaci idi ya saurari ba daga bakin liman sada kuma a juna da ƴan uwa barka da fatan in alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala kuma ya maimaita muna roƙon Allah subhanahu wataala kad Allah ya sanya wannan shi ne azumin ƙarshen rayuwar Allah ya maimaita mana azumi shekaru masu tarin alkhairi da albarka muna cikin ƙoshin lafiya da abinci da wadata Allah subhanahu wataala ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ibadar da muke yi kuma Allah subhanahu wataala ya karɓa mana a ƙarshe ya ku bayan Allah akwai abin da ya faru a wannan a wannan masallacin na kafa kwamitin marayu da aka yi wanda cikin ikon Allah subhanahu wataala da yarda ta Allah da dama ta Allah subhanahu wataala Allah ya taimaki ɗan uwa wajen ɗinkawa sama da baraye ɗari biyu da hamsin da wasu kayan sallah wannan ba ƙaramin da salatu ne wannan abun a jinjina wurin uwa ne abun a yaba ne abun muku addu'a ne duk wanda ya taimaka da dukiyarsa Allah ya saka masa da alkhairi wallahi irin wannan aikin alkhairi ya kamata ɗan uwa mu mai da hankali akwai zafi da takaici a lokacin da ni nake kokarin dinka wa ɗana tufafin sallah na saya masa abu mai tsada ga wani can muna tare da babansa Allah masa rasuwa yau kuma dan uban ya mutu a ce bai da kayan sallah abun kunya ne ga musulmi aka muka dacewar kafa wannan kwamitin wanda kuma wannan kwamitin yana ci gaba da aiki insha Allah har zuwa ƙarshen rayuwarmu hidima wa marayu da taimaka wa matan da masu karasu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ikon yi daidai kuma Allah ya kama hannayen zuwa ga abin da yake na daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala azumin da kuke yi Allah ya karba muna Allah ya sa mu yi da ikhlasi Allah ya sake wa bi asara ba Allah subhanahu wa ta'ala ka tsere mu da yin asarar azumin mu ya Allah bukatun na alkhairi Allah da kake biya Allah ka biya muna Allah duk abin da ya tsari akan mu Allah da kake sawwadawa Allah ka sawwada muna ɗan kasuwa da suka taimaka da dukiyoyinsu kuma suke kan taimakawa Allah ka ƙara wa dukiyarsu albarka Allah ka ƙara wa dukiyarsu albarka Allah ka sanya albarka a rayuwarmu Allah ka sanya albarka a iyalinmu Allah ka sanya albarka a zuriyarmu Allah ka sanya mu wani lafiya Allah wannan kasar tamu tana bukata da agajin taimakon ka Allah ka agaza mana ka taimaka mana duk wanda ke nufi mu da shari Allah ka san sa ka san inda yake Allah mun hada ka da shi Allah mun hada ka da shi Allah ka yi maganin sa Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka taba mu da ibadun mu Allah ka taimake mu akan tsiwar lillahi qadar ya Allah muna masu magiya zuwa gare ka Allah ka yi muna arzikin tsiwa a daren lillahi qadari kuma Allah ka karba muna Allah ka sanya mu wani lafiya a ƙarshen salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai da faɗin Allah da Allah yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ku bayin Allah ku kai gaisuwa da salati ga shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warḍallahu اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معه بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء دينك وانصر عبادك الموحدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وصلاتنا وقراءاتنا وسائر عباداتنا وسائر عباداتنا يا ذا المن والفضل والإحسان اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا ذا المن والفضل والإحسان اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا دقه وجله دقه وجله يا ذا المن والفضل والإحسان اللهم احفظ علينا الأمن والاستقرار اللهم من أرادنا وأراد نيجر بسوء فرد كيده في نهره واجعل تدميره تدميرا عليه وخذ بأيد رؤسائنا إلى البر والتقوى يا ذا المن والفضل والإحسان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله